الرحيم والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناثا يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيئة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصف قبولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجهد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجهد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجاهد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجهد الصوم أو أقر بهذا كله وجهد الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين akwai gurin na'am wa man aqarra bi hadha kulli wa jahada al ba'tha kafara bil ijma' wa halla damuhu wa maluhu kama qala ta'ala إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا جيد ما نبغي لا مدنا أكن الأمر الأول ينزل تتونا أكن الأمر الثاني بك دقمي بدا شبهوي da 'yan bid'a suke ƙoƙarin bujirwa da su saboda kange hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annal awwalina lalle su mutanen farko yad'una ma Allah suna kira tare da Allah tare da cewa shirka suke kuma Allah ya sako da ayoyin suna kira tare da Allah suke kiran wasu unasan wasu mutane ne muqarrabina inda Allah makusanta ne a gun Allah subhanahu wataala imma anbiya ko kaga suna kiran annabawan Allah irin annabi Musa annabi Isa irin su Uzair da sauransu wa imma auliya ko kuma waliyai irin su Lata Uzza Manata da ainihin ainihin da sauran irin su waddan da suwa'a to zaka suna kiran wasu mutane ne wanda tarihi ya tabbatar da cewa waliyai ne na Allah wa imma mala'ika ko mala'iku aw yad'una ashjar ko kaga suna kiran itace ice laifi mai yawa Allah aw ahjar ko kaga suna kiran duwar wasu muti'atan lillah abubuwan da su biyayya suke wa Allah laisa ta'asiya ba sa saka wa Allah ba shakka annabawan Allah ba sa saka wa Allah ba shakka wani ya saka wa Allah haka mala'iku haka itace haka duwar wasu yace amma wa ahli zamanina amma mutanen zamanin mu yad'una ma Allah suna kira tare da Allah subhanahu wata'ala unasan wasu mutane min afsakin nas mafi fasikancin mutane mafiya fasikanci da shi mutane shi yasa ma fadan Allah su ta'ala inna kuma ma ta'budu min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna suka ce to haka ne suka ce a mu da abin da muka bauta wa dukkan su dukkan muka baki ɗaya za a jiwa mu a cikin wuta suka ce to ma da da wannan maganar ai annabi annabi Isa alaihi salam shi ma an bauta masa ai da haka kai duka za a ga wa a sa ma a wuta ka ji kafirci su kuma sai cewa duk wanda ya yarda ne akan bautar da aka masa shine yake ainihin yake shiga cikin irin waɗannan ababe su ba su yi umarni da abota musu ba asali ma ayoyi a cikin alkur'ani sun wanke shi a an ta kunta linnasi takhizuni wa ummi ilahin min dunillah da sauran ayoyi da daban daban da wanda suke nuna kan haka shi yasa mana ce ma da rabu laka illa shatala musu ka irin wannan misali ba sai dan musu da jahiliya da kai to shine anan gurin sai ma da yake cewa amma mutanen da suke bautan wani Allah a wannan zamanin mu suna bauta wa unasan wasu mutanen da zama domin afsakin nas mafi fasikanci daga cikin mutane wanda zira yada unahum wanda suke kiran su humul ladina yahquna anhum al-fujur wanda zira yada unahum wanda suke kiran mutanen wannan waliyan su suke hakaito anhu daga wajen waliyan nasu al-fujura shi ne fajirci minas zina na daga zina shehu zai wuzo da mace a ce kai kake ganin shehu ya wuzo da mace ba mace bace ba idan kai ne yana shan giya kai kake ganin giya ce ba giya ba ce ruwa ne sai ci- kuma sai ga wata hankalinsa ya kasa yarda ya ce eh haka ne abin da shehu ya faɗa saboda akwai ka'ida kun baina yadai shaykhika kan kan kan kan zalih kan kan mawdu kan mazduq baina yadai zalih zama a gaban shehunka kamar yankakkiyar dabba sai a gaban mai yanka sai abin da ya faɗa bakar da cewa ko kuma kal akli bai da dai al'aki kamar abinci ne a gaban mai cin sa iya da cewa wanda suke cewa shi sa muridi bai isa ya ce wani abu ba na ƙi a gaban shehunsa duk abin da ya gani daidai ne idan ka tafi ka ce wa shehu man kana da shekhihi limaza lan yufliha abadan ya da a cikin littafin su duk wanda ya ce wa shehu sa aka maka Allah to kuma wannan me yasa to ba za ka rabota ba har abada ya da kuma a littafin kuma sai an baka wannan ka karba ka rike za ka shiga dariƙa to shi da fara cewa za ka ga yawan yawan su mabiyan su suke hakaito fajircin malaman nasu yace daga zina wasarika har akwai akwai wani mai barawo akwai barawo eh watar ki sala wani wani sallah a ce a ka ku ga shi mu ga masallaci a Madina yake sallar shi yawa shi da mara sallah shi da mara da cewa kenan yake cewa watar ki sala wa ghairi dalika kai hadda ba wasu ababen shi ne cin kuɗin mutane da zalunci wanda in ya shiga gaban ka bangaren kuɗi sai ka bar wa Allah wallazi ya taqidu fi sara mara su da wanda yake gudurcewa game da mutum nagari awul lazi la ya'si ko kuma yake kudin cewa ya bauta wa wanda bai saba wa Allah misal khashabi irin itace da katakwaye wal hajar da duwar wasu ahwanu ya fi sauki mimman ya atafi daga wanda yake kudin cewa fi man yushahadu fisquhu wanda iri iri kana ganin fasancin sa wa fasaduhu da lalacin sa wa yashhadu bihi kuma yana mai shaida akan hakan a gabanka kenan kun ga me ba da so ya magana anan kenan wanda suka da ya ce mushrikan zamanin manzon Allah sun fi sauki a kan mushrikan zamaninsa a gaza gaskiya ko saboda su mushrikan zamanin manzon Allah suna bautawa abubuwan da suka zauta mutane kirki ne ko duwar watsu dutse mai laifinsa ice mai laifinsa wali ya tabbata wali ne da ce abota masa har ya mutu bayan sa aka ya dace abota masa mai laifinsa amma na yanzu ya ce waliyan da ake bautawa wani mazinaci ne an sani wani an san dan damfara ne an sani wani bai sallah ma an sani akwai shehu da ba sai na faɗi ba a irin nan garin akwai wani shi yake masa wakilcin karuwai ba daga kaza daga tsagar sa zo kaza kaza daga ya zo ya ga za a je a yi wani waya sai yake kai ku ku shehu ku da yace ku mun san kowa ne wallahi shi da kansa ke gaya mani kuma amma me a wurin mutane in sun dace sun zube kasa to ba ba abun mamaki bane saboda a ka'ida yadda suke faɗa akwai wani zikiri da za a baka karinga karinga yi in kana yin shi in ka kuskura baka zina baka sata baka danwara baka sihiri baka saba wa Allah to saboda karfin wannan zikirin idan ya cinye wannan zunubin naka to zai kuma cikin ladaka kuma ya ci eh eh eh eh kenan me zai sa ka zuba lafiya ita zina ita zina kai ta shi daga kullum tana zina wani ma ya gaje zina ma amma zai kai saboda wannan zikirin ya rika cinye wanda Allah ina hankali yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa ma eh wannan da ka ce daga ka saki kudin da ya shiga hannunsa ka ce ka bar ma Allah sai ka ji ya ji daɗi me kai yawa da wajen shi shi da ke da zikirin da bai shayi mishi wannan zulufin sai ka kawai shi ke da Allah goki hawa wasu ne a gaba to shine ma da cewa wa yashhadu bihi yana shaidawa akan haka idza tahaqqaqat idan ya tabbata annal annal ladina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle waɗanda manzon Allah ya yake su a sabo uquran sun fi nagartaccen hankali akan mushrikan wannan zamanin namu wa akhaffu shirkan sun fi saukin shirka akan mushrikan zamanin mu min haula'i game da waɗannan na zamanin namu to fa'alam kai sani anna li haula'i shubhatan waɗannan mushrikai masu bautan wani Allah suna da shubuhohi yori dole suna gangar su zo da ita alama zakarna aka abu da muka ambata wa iya shi ne min a'azami shubahihim da su mafi girman shubuhansu fa asu bi sama akuma da ce sassauto da jinka li jawabiha saboda baka amsa akan wannan shubhar wa hiya ita ce annahum yaquluna suna cewa innal ladzina nazara fihim alquran ai waɗanda alkur'ani ya sauko gare su shawa la yashhaduna ba sa shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya bisa cikin sai Allah ai asali wannan ya faru ma manzo Allah shi shawai ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu amma sai iyawa kaga da kawo da shubhar wa yukadzibuna rasula kuma suna suna ƙaryata manzon Allah wa yuqiruna al-ba'tha suna ƙaryata shi kiyama wa yukadzibuna al-qur'an suna ƙaryata al-qur'ani suna cewa ai illa sihrun mubin ويجعلونه سيرا سنة سوى القرآن سيرين ونحن نوكم ربك سوى مشركين نشهد من شهد أن لا إله إلا الله باب أبو بوتا دقسيا بسا شنشد سي الله هذا شواره وأن محمد رسول الله قوم شهد أن محمد بأيكين الله لي wa nusaddiqu alquran sannan ko muna masu gaskata alqurani mun mushakka akan alqurani magana ta ta Allah wa nu'minu bil ba'th ko mun ba da gaskiya cewa lalle tabbas Allah zai tada kiyama wa nusalli muna sallah wa nasum muna azumi fa kaifa taj'aluna na mithla ulaika to da tarka ka zaka samu irin su kaji ba da wanda ya kai shubhar da za ta iya zo maka fal jawab amsa ita ce shi za a yi karatu yace annahu la khilafa cewa babu sabani ko daya bainal ulama da tsakanin malaman musulunci kakaf kullihim gabaki ɗayan su annar rajula cewa mutum idza saddaqa rasulullah idan ya gaskata manzon Allah fi shay'in a cikin wani al'amari wa kadzabahu fi shay'in amma kuma a wani al'amarin sai ya karanta manzon Allah annahu kafiru cewa kafiri ne lam yadkhul fil islam ai bai ba shi da musulunci ba sai ce wa kazalika haka nan bai sabon karatu idza amana bi ba'd alquran idan mutum ya ba da gaskiya da sashen alqur'ani wa jahada ba'dahu kuma ya musu da sashen alqur'ani kamar aqarra bit tauhid kamar wanda zai tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake shi tabotawa wa jahada wujuba salat amma sai ce ni ban yarda sallah ba ni sunansa kafiri ne aw aqarra bit tauhid ko kuma ya tabbatar da tauhidi was sala yace sallah ba gaskiya ce zai yi wa jahada wujuba zakat sai ce ayi zakat ƙarya ne kaga magana ta biyo aw aqarra bi zahara kullihi ko kuma ya gaskata dukkan su tauhidin da sallah da zakar wa jahada sau sai ce a azumi ƙarya ne Allah bai ce ayi azumi ba bi sunan shi aw aqarra bi hada kullihi ko ya gaskata tauhidin da sallah da zakkar da azumi wa jahada al-hajj yace aikin hajji ƙarya ne to shi ma hada ya tafarta wala ma lam yanqad unasu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda kasancewar wasu jama'a daga cikin jama'a da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama basu miƙa wuya ba game da hukuncin aikin hajji anzalallahu bi haqqihim sai Allah ya saukar da aya akan haƙƙin su akan bayani game da su cewa walillahi ya tabbata ga Allah على الناس واجبين يدعوز عليه حج البيت زيارة تاكن الله من استطاع دون سمعين إليه زوى جريش سبيل التفرق ومن كفر دون يبرتي يشي أعا أريانه فإن الله لم يكن سنشي وأبنجي غني يا ودات عن العالمين قبل ثاني كنسا غنيه بيجا وبنجدا ومن أقر بهذا كله duk wanda ya tabbatar da wannan kuma ga baki ɗaya ya yarda da arkanul islam ya yarda da bangaren abin da shafi arkanul islam eh imani da Allah tauhidi kenan sallah zakka azumi hajji amma wa shahada al-ba'tha sai ya musulunta tashin kiyama shi ma kafara bil ijma'i ya kafirta da haduwar musulman duniya ga baki ɗaya misali a ga kana sallah kana azumi kana zakka kana haji komai kana yi sai aka ce bawon Allah nan menene fahimta ka gaba da tashin kiyama kace ƙarya ne shikenan duk wannan sallar ta da azumin ka ta ta yi a banza to shine ma yace cewa ku kun ba da gaskiya da manzon Allah da tashin kiyama kuna sallah kuna azumi yace idan kuka zo kuka samu wata matsala ɗaya kuka iya da ita duka sauran sun lalace mun gane ƙarin mana bisa tsora ko yawwa to shine malam sai yake cewa wa halla damuhu kuma jirinsa ya halitta wa maluhu da dukiyarsa kama kada ta'ala kamar da Allah yake faɗa innal ladina lalle waɗanda yakfuruna suke kafircewa billahi da Allah wa rusulihi da manzanni na Allah wa yuriduna suna nufin an yufarriqu su bambanta baina Allah tsakankanin Allah wa rusuli da manzanninsa wa yaqulu suna cewa nu'minu bi ba'd mun ba da gaskiya da Isa da Musa da ainihin annabi Ibrahim amma ba yarda da manzon Allah ba ko kuma a mun ba da imani da annabi Muhammad da annabi Isa da annabi Yunus amma ba ba da gaskiya da annabi Yusuf ba kaga mi shine ana ke cewa nu'minu bi ba'd mun ba da gaskiya da sashi wa nakfuru bi ba'd mun kafirce wa sashi wa yuriduna suna nufin an yattakhidu sirqi sabilan wani tafarki bai da zalika tsakankanin karyatawa da gaskatawa wanda suka dama su zaba su ce sun yarda shi wanda suka dama su ce ba su yarda shi ba sai Allah ce masu irin wannan ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na gaske in ji Allah me yasa saboda gaskata sashe da kuma ƙaryata wasu sashe sai Allah ta kuma wa'atan da mun yi tanadi azaban muhina azaba ma'abuciyar wulaƙanci lil kafirin game da kafirai da zamu take ta insha Allah ka gona shi ba ta ilimi malam ya kore Allah saka masa alkhairi kenan kun ga duk dan bid'an da yazo ya kawo maka irin wannan shubha